alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd barkanmu da dawowa a zango na biyu na karatun wannan manzuma ta alha'iyya ta ibnu abi dawud rahimahullahu ta'ala za mu tashi a inda malam yake cewa wa kul inna khairan nasi
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم أثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي خليف الخير بالخير منجح وإنهم والرحت لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسراح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وعائش أم المؤمنين وخالون معاوية أكرم به فهو مصلح
نعم مالن يتي وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم كتي ما في الخير متاني بايا محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه سني waziransa ma'ana mataimakansa kidiman a tunda ma'ana mataimakansa na farko summa usmanul arjahu sannan usman wannan shi ya hirin jaye abin da yasa shi yake shi ya hirin jaye domin akwai masu ganin ali yana gaban wa yana gaban usman ana daga cikin ahlus sunna ke daga cikin ahlus sunna ke daga cikin masu wannan ra'ayi in gani wani malami ne cikin manyan malamai ko na manta daga cikin manyan malaman na wane ne amma sai dai al'arja usman yana gaban wa yana gaban ali shine ma'anan summa usmanul arjahu sai ce wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahu yace na hudun su khairul bariya mafi alkhairin halitta ba'dahum bayan su aliyun shine ali haliful khairi ورابعهم خير البرية بعدهم كما نهدنسو ما في الخير هلتو بعدهم باينسو ونوؤكم علي شيني علي حليف الخير وانديكي أبوكين الخير شيني معنى حليف الخير أبوكين الخير مجبنشن الخير بالخير منجح wanda a koda yaushe alkhairi yake ba nasara ma'ana a koda yaushe taimakon alkhairi yake yi a wannan yanda malam ya fassara sahabban manzon Allah nan guda biyu Abubakar da Umar da cewa wazirahu waziransa haka yazo a hadisi manzon Allah yake cewa ma min nabiyyin illa wa lahu wazirani min ahli as-sama'i wal ard kowanne annabi yana da mataimaka guda biyu daga sama guda biyu da ƙasa sai manzon Allah ya ce wa waziraya jibril wa mika'il min ahli as-sama'i mataimakana daga cikin mala'ikun sama shine jibril da mika'il wa min ahli al-ard abubakar wa umar daga cikin kun mataimakana a ƙasa da sama sune abubakar abubakar da umar idan kun ga shi yasa su ba a samu tantama ba akan cewa suna gaban wa suna gaban ali a wajen ahlus sunna ba a samu tantama akan haka ba na'am sai ce na hudu shine me yake da suna ali radiyallahu ta'ala anhu sai ce wa innahum warrahtu la raiba fihim kuma su wa'annan khalifan guda hudu warrahtu da wasu guda shidda la raiba fihim babu tantama game da su ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu akan cewa za su shiga aljanna wadda haski yake bubugowa yake haskakawa daga cikinta ma'ana su wa'annan babu tantama akan cewa su yan aljanna ne bayan hudun da wasu arrahatu wanda ba su kai guda goma ma'ana su shiddan ne yake cewa yake sa'idun shine sa'id wa sa'adun da sa'adun wa ibn auf da ibn auf wa talha yana nufin abdurrahman bin auf wa talha da talha wa amiru fihrin da amir fihr wa zubair da az-zubair al-mumaddahu wanda yake ma'abocin yabo abinda yake wanda ya cancanci yabo wannan ishara ne zuwa ga al-asharatu al-mubashsharuna bil janna sahabbai guda goma wanda aka bishara da aljanna bayan kulafa'ur rashidun kinnan to sai waɗannan sa'ad da abdurrahman da talha da zubair da amir da sa'id wannan su ne kenan al'asharatul mubashsharuna me yake da suna bin janna na wanda hadisin karar manzon Allah yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Sa'ad fil janna har zuwa ƙarshen hadisi sai malam yace wa Aisha ummul mu'minina wa khaluna muawiyatu akrim bihi fahuwa muslihu yace wa aishu da kuma aisha ummul mu'minin uwan mu'minai wa khaluna muawiya da kuma dan uwan ma'aifiyanmu muawiya akrim bihi ka karrama su fa huwa muslihu akrim bihi ka karrama shi shi muawiya fa huwa muslihu domin shi mutum ne mai mai mai mai son alkhairi mutum ne mai son abin da yake na alkhairi shine muslih ma'ana mai kawo islahi a ban ƙasa baya daga cikin masu ɓanna to a wannan yana daga cikin abin da aka zargi ibnu abu dawud da shi ibnu abi dawud da shi cewa yana daga cikin maƙiya alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai maƙiya ali da da danginsa dan me yasa dan saboda yana dangantaka da muawiya to amma idan kuka lura hatta a cikin wannan waƙen nasa ya nuna baya kiyayya da su ko domin da ya kawo wajen alimi yace wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi kaga sauran bai ce musu haliful khairi ba amma da yazo wajen alimi yace masa aliyun haliful khairi ya yabe sa da cewa ma'abucin alkhairi ne to kenan wannan za a iya cewa wannan magana tasa tana rusa masu zargin sa da cewa yana da aqida ta nasub ma'ana ta kin ali radiyallahu ta'ala anhu sai malaki a gaba
وأنصاره والهاجرون وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حظوا ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعنا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح ما لن يتي وأنصاره والهاجرون ديارهم دكما أنصاره معنى متى مكاغ من ظن الله صلى الله عليه وسلم هنا نهن صحابين مدينة الأنصار والهاجرون ديارهم دكما وند سكي هجرة سكي برجدا جنسو binasrihimu an zulmatin nari ana gan da ke ko zuhzihu ma'ana wanda suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka taimaka mishi dukkanin su an zulmatin nari zuhzihu an nesantar da su sune zuhziha faman zuhziha anin nari ai faman ub'ida anin nari an nesantar da su min an zulmatin nari daga dufu na wuta ma'ana dukkanin wannan sahabban da aka zano ka yi itikadin cewa su an nesantar da su daga wuta ana gani da ke ko ya ce wa man ba'adahum wattabi'una bi husni ma hazaw hazwahum qawlan wa fi'lan fa aslahu wa man ba'adahum da wanda suka zo a bayan sahabbai wattabi'una da tabi'ai bi husni ma hazaw hazwahum da daidai koyi nasu da suka yi idan aka ce haza hazwa fulanin ai ittaba'a sabilahu ko kuma iktada bihi ya aka ce haza hazwa fulanin ma'ana ya kama hanyar wane kenan da tabi'ai amma ba kowa ba ha wanda suka bi irin tafarki na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan suka bi tafarkin su a wajen magana wa fi'lan da aiki fa aflahu wannan sun rabauta wa kul khaira qawlin fi sahabati kullihim kuma ka faɗi magana mafi alkhairi game da sahabbai gaba ɗayan su wala taku ta'anan kada ka kasance mai sukar sahabbai ta'ibu kana aibanta su wa tajrafa kuma kana sukar su ana gane da kyau ko kada ka kasance mai sukar su mai kuma aibanta su faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihi domin wahayi wanda yake bayyananne nataqa bi fadlihi ya gai fallar su wa fil fatihi kuma in kana so ka karanta suratul fatihi ana gane ki ko inna fatahna laka fathan mubina ayun fi sahabati tamdahu akwai ayoyi wanda suke yabo game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara kaga nan Allah yace ya mi ya yarda da su sahabban da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a lokacin me yake suna sulhul hudaybiyya na gaba kuma aya ta gaba muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ana gane ku har zuwa ƙarshen ayar to kaga a wannan ayar gaba ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala yana ishara ne da ya yarda da sahabbansa ya yarda da sahabban manzon Allah kuma da ƙarshe ma ya musu albishir da aljanna da wata irin gafara da daraja wadda take mai girma a wajensa to wanda Allah ya riga ya ce ya yarda da su kai in baka yarda da su ba kenan ishara ni na me na baka yarda da hukuncin Allah ba ko idan ka hurta in dai har zaka yi inkarin hukuncin Allah ba daukakin sarki shi yasa malamai sun yi ittifaki akan cewa ittifaqan bari in ga yanda nassin yake suka ce man ta'ana fi sahabati jami'an faqad kafara duk wanda ya soki gaba ɗayan sahabbai shi wannan babu tantama akan cewa ya kafirta wa man ta'ana fi wahidin minhum lam yakfur amma wanda ya suka ga wani ɗaya daga cikin su shi wannan ba a cewa ya kafirta ana gane da kyau ko kina akwai banci tsakanin sukar gaba ɗayan sahabbai da kuma me da kuma sukar ɗaiɗaikun nan su ɗaiɗaikun nan su ma ya sha bamban da wasu misalin abubakar in ka soke shi ka nuna mutunan banza ne to kamar ka karyata alkur'ani ne ko wanda ayoyi da dama Allah ya bayani falalan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ana gane da kyau ko misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa a ƙarshen suratul layli wa yatajannabu al-ashqa a ba ita ba alladhi yu'ti malahu yatazakka a wannan ayar ayoyin da suka zo duka bayani ne na abubakar radiyallahu ayoyin sun sabka ne akan abubakar radiyallahu anhu wanda Allah ya siffanta ta da shi al'akaka ne mafi tsoron Allah ne da kuma ayoyi wanda suka zo akan falalar abubakar kenan kaga shi kai tsaye in ka soke shi kaman ka karyata Allah ne da yace shi mutunan mutunan kwarai ne kenan shi wannan babu tantama akan me akan kahurcin mutum amma irin sahabbai wanda falalar su bata zo ba alqur'ani bi ainihim su irin wannan su ne za a cewa in ka soke su ba za a ce ka kafarta ba amma wanda ƙur'ani ya zo da ishara akan falalarsu ku su wannan in ka soke su kamar ka karyata alƙur'ani ne to kuma kun ga in kuka lura 'yan shi'a wanda suka fi kowa ƙiyayya wanda suka fi kowa ƙyama su ne wa su ne abubakar da umar su abubakar da umar su suka fi ƙihiye da kowa 'yan shi'a da abu huraira abu huraira ko wanda manzo Allah ya ma addu'a yace Allahumma habbib Aba Huraira wa ummuhu almu'minina ya Allah ka sanya soyayya ta Abu Huraira da uwarsa ga mummunai to kenan wanda yake kyaman Abubakar alama ce ta me eh wanda yake kyaman Abu Huraira alama ce alama ce ta ba mummuni bane to wannan shine kenan kenan ga Abu Huraira shi ma akwai falla ta musamman akan shi to kuma kun ga wanda suke kyama kenan ga Aisha ita ma wanda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kai so a duniya yace wa Aisha a cikin maza yace ma'ahinta ana ga handa ke ko wannan shi ne kenan duk dai falalar gawa take komowa ga Aisha take komowa to kun babu wanda suke kyama kamar Aisha ita ce wai in suna zanga zanga karya ake sama hijabi ana jiwa tannihin wace ce da nihin Aisha ce subhanallah da nihin Aisha ce kuma a sallolinsu wanda karar ga bidiyo kanin suna yawo a sallolinsu hada addu'a ta Allahumma la'an ababakar wa Umar subhanallah da abin da ya kamata to su wannan ne zaka zo ka ce zaka zo wani ka ba su wani kariya ana gane da kyau ko wannan shine kenan ina aku aqida ce wadda take muguwar aqida wadda dungurungum ba a ce musu gaba ɗaya kahurai ne domin akwai ka'idodi na kahurta mutum suka ce ar-riddatu لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانئها ridda ba ta tabbata ga mutum sai ta cika sharuɗa da mawani daga cikin sharuɗa na ridda shine al'ilmu ya kasance mutum yana da ilimi ana gane da ke ko misali a ce wannan yana da ilimi na ayoyi da hadisi da suka zo akan bayanin darajar Umar da Abubakar amma kuma duk da haka yake mi yake zage su kenan shi kaga wannan yana da ilimi kenan ya cika sharadi amma akwai wanda jahilai ne su ba san abin da suke ba su dai sun taso ko iyayen sun ce ɗan shi'a ne su ma suke mi su ma suke shi'anci to a takaice a al'amari na kahurta ɗan shi'a jumlatan shi wannan karar ne amma tafsilan bi ayanihim wannan yana buƙatar dogon mi yana buƙatar dogon bincike game da shi mai aqidar wannan ita ce magana ta malamai za a ita jumlatan zummai aqidar kahurta ko suka ga abubakar da umar kahuri ne amma kuma za a cewa ba wannan kahuri ne don saboda sai an tabbatar da ya cika me ya cika sharuɗa wannan shine ma'anar aridatu la tasihu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha wannan shine kenan duniya ta musulmai sun rabu dangane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gida uku na farko akwai annawasib akwai kuma arrawafid wanda su ne yan shi'a ke akwai kuma ahlus sunna annawasib su ne su kuma wanda suke kishiyar yan shi'a kun ga mu ahlus sunna ba kishiyar yan shi'a bane dan an ce mu kishiyar yan shi'a ne kenan muna kyamar ali muna mi muna son wa su abubakar kenan mu ba kishiyar su bane kishiyar 'yan shi'a su ne annawasib su ne su kuma wanda suke su mu'awaya ne suke goyon baya ana gani da kyau ko suna kyamar su ali wanda daga cikinsu akwai misalin hajjaj bin yusuf as-sakafi hajjaj ya shahara da kiyayya da alayen da da da da da iyalin ali irin su hassan da husaini da abin da ya kamata ya shahara da kiyayya da su inda akwai al'imamu shafi'i ya yi wani waƙe dangane da wannan aƙidun guda biyu na rawafid da shi'a sai yake cewa idza nahnu faddalna aliyan fa innana rawafid bit tafdil inda zawil jahli yace idan muka zo muna bayanin falala ali sai wasu jahilai su ce muna mu nawafid mu mu rawafid ne mu ɗan shi'a ne yace wa fadli ababakar idza ma zakartuhu rumitu bi nasbin inda dhikri lil fadli yace amma idan na kuma zo ina ambaton falala abubakar sai a ce min ni me yake da suna nawasib ne mana ni makiyin ali ne sai yace falaziltu za rafdin wala falaziltu za nasbin wa rafdin kilahuma bi hubbihima hatta uwassada fi ramli ya ce to in dai har gayin falala ali shi ne shi'anci to na yarda ni ɗan shi'a ne in kuma har falalar gayin falala abubakar shi ne nasubanci to na yarda ni na wasu ne kenan ina da wannan abubuwan guda biyu ina da rafud ina da nasub ma'ana dai me yake so ya nuna muna kenan shi yana darajanta abubakar da sauran sahabbai kuma yana darajanta wa ali da sauran sahabbai kenan wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba sa sukar ko ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina qarara hani ne wan nahyu yaqtadi tahrim hani ko yana nuna haramci sai malam yace
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح
yace wa bil qadri al maqduri aiqin yace kuma dangane da kaddara wanda Allah yake kaddarawa an aiqin kai imani da ita fa innahu domin wannan di'amatu iqdid dini shine alama ko kuma asali na kulluwar addini wa dini afyahu shi kuma addini shine mafificin abin da zai tseratar da kai anan ishara ne zuwa ga al'imanu bil qadr imani da kaddara imani da kaddara yana ɗaya daga cikin al'arkanu al'imani a sitta asali ma imani da kaddara shine musulunci gaba ɗaya idan kuka lura al'arkanun iman a sitta nan gaba ɗayansu sai ka yi imani da kaddara ne za ka imani da su ana gani da kyau ko in muka ɗauki a imani da ƙaddara yana daga ciki imani da gaibi al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi to kaga imani da Allah in kai imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imani da mala'iku imani da littafan shi dukkanin su yana kuma ne zuwa ga imani da ƙaddara. domin dukkanin waɗannan abubuwan Allah ne ya kaddara su idan in kai imani da kaddara ka yi imani da su kuma shi imani da kaddara shine asali na kwanciyar hankalin mu shine wani mai hikima yake cewa sirru sa'adati husni zannika billazi khalaqa al-hayata wa qassama al-arzaqa yace abin da zai sa ka samu kwanciyar hankali a duniya shine kai imani da kaddara domin wanda baya imani da kaddara shine Allah zai jarabta da wata musiba ya shiga mai shiga damuwa akwai wanda zai iya hallaka kanshi wannan shine sirrin da yasa kaga bambancin mu da turawa yanzu shi bature da wata fitina wata jarabta ta same shi ya kasa hakuri sai ya kashe kanshi babu kasashen da ake samun mutane suna kashe kansu abinda ake ma al-intihar mutum yayi sisi dan kanshi ya hallaka kanshi kamar kasashen turawa da ya rasa wani abu kawai yake gani yake shikenan to amma kai mumuni fa bala'in duniyan nan gaba ɗaya sabko maka sai ka yi imani ka yi mi ka yi haƙuri domin yana daga cikin sharanin imani ka imani da ƙadara ta alkhairi da ta sharri sai samu zuwa Allah yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la kisa wani mai hikima yake cewa alhamdulillah in a'ta wa in harama حمدا يليق به بدءا ومختتما كم نعمة حملت في طيها نقمة ونقمة حملت في طيها نعمة نرضى بما حكم المولى ونقبله فإنما الخير فيما كان قد حكم yace shi mai imani in alkhairi yazo sai ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in sharri yazo alhamdulillah ala kulli halin sai ce narza bima qasama al-maula wa naqbalu mai imani yana yarda da abin da Allah ya yi hukunta ana gane da kyau ko Allah ka ƙara mu da imani to a babu na, na aqida akwai nau'in mutane guda biyu akwai al-qadariyya akwai al-jabariyya al-qadariyya ba wai don suna tabbatar da kaddara bane don suna kore kaddara ne su ne wanda suke kore kaddara wanda suke ganin babu kaddara kowanne mutum shi ke abin da yake so ana gane da kyau ko mana duk abin da mutum yake yi shi ne yake ganin dama ya abin shi kenan su suna korewa mata sha'una illa an ya sha Allah kenan duk abin da mutum yake shi ya ga dama su ne alkadariya in kaga mutum ya mutu shi ya so ya mutu ana ga da ko eh in kaga mutum yana musulmi shi ya so ya musulunci in kaga mutum yana kahuri shi ya so ya kahurci in mutum ya zina shi ya so ya zina shine alqadariya kishiyarsu shi kuma su ne aljabariya suwaye aljabariya su ne wanda su kuma suke ganin duk abin da mutum yake yi Allah ne ke sashe yana yi in kaga mutum ya sha giya to Allah ya sashe sha giya eh su ne aljabariya in kaga mutum ya yi zina to Allah ne ya sashe ya zina dalilin su kuma shine wallahu khalaqakum wama ta'malun haka haka ne ku ayar ku wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa kai ai zina aikin ka ne ko ai zina aiki ne ko ba aiki bane aiki ne ina Allah ya halice ka da zinin da kai ma Allah ya halice ka to kaga dalilin abin da ya ja musu fada a cikin wannan shine jahilci dama a me yake da suna aslul linhirafi aljahl abin da ke jayo kauce ma tafarkin Allah shine jahilci idan ka kalli ayar me dalilin sabkarta ko me siyakin sabkarta ta sabka ne akan mutanen da suke bautar gumaka to Allah yana nuna bautar su ne sai ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shine ya halice ku da abin da kuke yi na gumaka ai wa ma ta'maluna min asnam da abin da kuke kuke aikatawa gumakan da kuke kirkira su da ku da su duk Allah ya halice ku to dan me yasa za ku bauta ma wa'anda su ma halittar su aka yi ba za ku bauta ma wanda ya halicce ku ya halicci abin da kuke bauta ma ba kun ga jahiltar ma'anar alkur'ani shi ya musu haka da ka ga mutum ya kauce ma hanya wallahi jahilci ne misali in boko haram me ya suka halaka jahilci na alkur'ani da suke takama da shi to wannan shine kenan isa bar hanya ta tsirata shine shine neman ilimi shi kuma neman ilimin nan dole sai an dawwama akan shi ba ya da ƙarshe babu lokacin da za a zo a ce mutum ya bi ya kai ƙarshen da suna ina ne kamata mu zaka dauko dan saboda idan an yi sallah sai mu san bayan sallah ba za a dau lokaci ba sai mu ida sai kammala insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da dawowa a zango na uku darasi na uku a cikin karatun wannan littafin na manzumatul ha'iyya libni abi dawud a darasin da ya gabata mun tsaya akan inda malamin na bayani akan hadarin suka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi girman hadarin shine ne sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suka ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suke cewa at-ta'nu